أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan dai tahaddusi da ni'imar da Allah ya wuce wata jani an muka zo inda malaki ta wafin jami'i a jami'u cikin littafin jami'i ya zo ƙala sayyiduna radiyallahu anhu shi wata jani ya faɗa Allah ya da shi fi ba'adhi shaqahatihi a cikin irin maganganunsa da yake yi na sufanci shirut jami'a ce fala ya kadiru a hadon minar rijali babu wani ɗaya daga cikin gwaraze su ne manya-manyan waliyai ba wanda ke da iko an yi rikida ka fata sabin janna ya shigar da almajiransa dukkan su aljanna bai gairi hisabin ba hisabi wala ya ƙabin ba ya ƙaba ba hukuma walau amilu min zambi ma amilu ko da sun aikata zunubi irin duk wani zunubi da suka aikata illa ana wa sai ni kadai ba mai wannan sai ni kadai kama huwa mazkurun kama inda da shi jana ya faɗa fi risalati at-tahaddus bin ni'mat akwai wata wasiƙa da shi jana a cikin ta ya rubuta irin ni'imar da Allah ya masa intaha wa nassuha yace to nassun wannan wasiƙa da shehu jana ya rubuta wanda yake magana akan ni'imar da Allah ya yi masa shine ga ta nan to za mu karanta ta kaf da larabcin duka sai kuma mu zama fasara mu ga nasu wasiƙa nan shehu jana ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman بحمد الله يصل الكتاب إلى كافة أحبابنا بالأغواء كل واحد باسمه وعينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أحمد بن محمد التجاني وبعد نسأل الله عز وجل أن يتولاكم بإنايته وأن يفيض عليكم بهور فضله وولايته وأن يكفيكم هم الدنيا والآخرة وأن ينجيكم من فقر الدنيا وعذاب الآخرة يليه إعلامكم أن فضل الله لا حد له وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء وأقول لكم إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه لا من صبر ولا من كبر وإن جميع الأولياء من أسر الصحابة إلى النفح في السور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا يقاربه لبعد لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلكه عن أكابر الفحول ولم أقل ذلك حتى سمعته منه صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنب من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وهدي وراء ذلك مما ذكر لي فيهم وضمنه صلى الله عليه وسلم أمر لا يحل ذكره لا يحل ذكره ولا يرى ولا يعرف إلا في إلا في الدار الآخرة ومع هذا فلسنا نستهزئ بحرمة ساداتنا الأولياء ولا نتهاون بتعظيمهم فعظموا حرمة الأولياء الأحياء والأموات فإن من أعظم حرمتهم أعظم الله حرمته ومن أهانهم أذله الله وغضب عليهم فلا تستهينوا بحرمة الأولياء والسلام wannan ita ce nassin wasikar da shaudan ya aika wa mutanen agwa nassin da shi ne ya bayan ya yi bismillah ya salati ga annabi ya ce da yaban ubangiji wannan wasiƙa ta ta kai zuwa ga dukkan masoya na wanda suke agwa kowa da sunansa da ainihinsa amincin Allah ya tabbata gare ku da rahamarsa da albarkarsa wannan wasiƙa daga ahmadu dan muhammadu tijani bayan wannan abin da na gabatar na bismillah da salati ga annabi ce ina roƙon allah maɗaukakin sarki ya jibanci lamarinku da inayarsa muna ina roƙon Allah Allah ya kwaranya muku koguna na falalarsa da walitar da soyayyarsa ina roƙon Allah ya lamunce muku bakin cikin duniya da lahira ina roƙon Allah ya tsayar da ku daga talaucin duniya da azabar lahira ya ce bayan wannan abu da na gabatar dai ina sanar da ku falalar Allah ba ta da iyaka falalar Allah tana wurinsa shi ke ba ta ga wanda ya so ina gaya muku matsayinmu a wurin Allah a ranar alkiyama wani daga cikin waliyai ba zai kai wannan matsayin ba ko kusa da shi ba zai yi ba waliyan ƙanana ne ko manya daga cikin waliyai duk ba za su kai matsayin ba wurin Allah a ranar alkiyama duk abinda dukkan waliyai tun daga zamanin sahabai har abu sabon alkiyama babu wanda zai kai matsayinmu ko ya kusa da shi saboda neman nisan matsayin namu gabarin dukkan hankula da wuyar hanyar shigarsa daga dukkan manya-manyan bujiman waliyai ba wanda zai kai wannan matsayin ce ban faɗa muku wannan ba ba sai na ji wannan daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya faɗa min haka sannan kaji na faɗa babu kuma wani daga cikin mazaje wanda zai shigar da duk sahabbansa aljanna ba hisabi ba hukuma ko da sun aikata zunubai irin abin da suka aikata ko da sun kai matuƙa a saban Allah a kai matuƙa a cikin saɓan Allah ba wanda zai shigar da su sai ni ni kaɗai ya ce bayan wannan kuma da na faɗa akwai abubuwan da manzo Allah ya lamunce mun a cikin al'um a cikin a cikin almajirai na wannan lamarin faɗarsa bai halatta ba ba za a gani ba ba za a sani ba sai an je can lahira ce amma tare da wannan abu da na gaya muku ba fa muna izgili da alfarman shugabannin mu waliye bane ba wai muna wa sauran waliye izgili bane kar ku wulakantar da su su waliyai kar ku wulakantar da girmama su ku girmama alfarman waliyai wanda suke da rai da wanda ma ba su da rai duk wanda ya girmama alfarmar waliyai Allah zai girmama alfarmarsa wanda ya wulakanta su Allah zai fushi da shi zai kaskantar da shi zai fushi da shi don haka kar ku laƙantar da alfarmar waliyai wassalam wannan shine nassin abin da shehu jani ya faɗa wa biya zai risala ya ce to a wannan wasiƙa ta shehu jani bisharatun azima akwai bishara babba li ashabi sayyidina radiyallahu anhu annabi ga in tsarika shehu jani Allah ya yarda da shi ya yarda da mu saboda shi saboda haka malin sai addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji haƙiƙi lana hazihin nisba wannan dangana kanmu da muka yi da shi wadda jani Allah ka tabbata mana da wannan dangana kanmu da muka yi da shi alfahimatar rutba wadda take mai daraja mai girma aljalilatul manqaba wadda take da daraja madaukakiya al'azilat al manali wadda take da wayan samu al'adimat misali wadda bata da kama amin amin ya rabbi haqiq nasabi wa hasbi بشيخنا أحمد مولي الرتبي آمين آمين ختام الله على لسان المؤمن الأوائي يا رب يا أبنجدنا حقق نسبي قد تبتت دوانا جنجنا تادني لشوت الجاني كنزاني وحسبي يا إشيني وحسبي بشيخنا أحمد مولي, مولي الرتبي ya ishe ni da wannan jingina da shehu tijanar da shi ke ba da dukkan darajoji amin amin khitamullahi ala lisanil mu'minil awahi wannan waka ta fito yabo ya fito ne daga harshen wanda yake mumini mai mai da lamarin sa zuwa ga Allah to bayan shi rujana ya yi waccan magana to sai kuma ya faɗi sai ya biyo bayan ta da wannan kuma da zamu faɗa ita ma zamu karanta ta a larabcinta sannan mu fasara ne shi rujana ce wa fihi ya zo a cikin aljami'u wa aqulu lil ikhwani إن من أخذ وردنا وسمع ما فيه من دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب وأنه لا تضره معصية إن سمع ذلك وطرح نفسه في معاصي الله واتخذ ذلك هبالة إلى الأمان من عقوبة الله في معافيه ألبس الله قلبه بغضنا حتى يصبنا فإذا سبنا أماته الله كافرا فحذروا من معاصي الله ومن عقوبته ومن قضى الله عليه منكم بذنب فلا يقربنه إلا وهو باكي القلب خائفا من عقوبة الله والسلام تكاغا انكتي انك كرنت وجم ونم a tahaddusi da shi wata jani da irin ni'im da irin abubuwan da Allah ya bashi ya ba yan ɗariƙarsa to karkace shi wata jani ya buɗe mana hanya ta saɓan Allah don mun samu garanti to da ya faɗi wannan magana sai shi wata jani ce wa aqulu lil ikhwani ku saurara ku ji da kyau ya ku almajirai na inna man akhadha wirdana wanda da ya karɓi wurdun mu wa sami'a ma fihi yaji alkhairin da ke cikin min dukhulil janna daga cikin alkhairin akwai shiga aljanna bila hisabin wala iqabin ba hisabi ba hukuba wala tadurruhu ma'asiyatun saban Allah da yake yi ba zai cuce shi ba inna man in sami'a zalika idan mutum ya ji wannan wato falala da muka faɗa وطرح نفسه في معاصي الله شيكنا سيجيب كان سجن سابان الله واتخذ ذلك حبالة إلى الأمان يدوك وانا مغانا كما إتا إجيا سيدي يريك إزوا غشي أي أمنتجني بضاء من عذاب أبا أمنتجني لغا عذاب الله في معاصيه يفعل سجن سابان الله تولى وانا يكام سابان الله ألبسه ألبس الله قلبه بغضنا الله ذي سنيا وزوجي سكمه hatta ya subbana in ya ƙi muku daga nan suka ji wata yana zakin mu in fa idan sabbana idan ko ya zage mu amma ta wallahu kafiran kafiri zai mutu fahzaru dan haka ku almajirai na ku kiyaye min ma'asillahi daga saban Allah wa min uqubatihi ku ji tsoron uquba ta Allah ga wanda ya saba masa wa man qadallahu alaikum minkum bi dhanbi to wanda Allah ya hukunta a cikin ku in tijaniya sai kun yi zanibi tunda mu ba ma'asumai bane to fala ya kariban nahu kar mutum ya je kusanci wannan zunubi illa wa bakil qalbi sai zuciyarsa tana kuka ya je ya aikata zunubi to abin da ya kamata yi ya ji kuna da kuka na wannan zunubin da yayi khaifan min uqubatillah ya dinga jin tsoron azabar Allah wassalam abin da shehu jani ya biyar da shi baya a bayan wancan da haka karkace shehu jani shikenan ya bude mana hanya ta saban Allah a'a bayan ya faɗi wacce magana ce to karfa ka ka ka dogara da wannan magana ga fa abin da na gaya muku ku nisanci tsoron Allah kar ku dogara da wannan abu da muka faɗa an ji go an gane go ta waliza qala ghafara Allah zambahu wa satara aibahu dan haka me munatil mulmi ya kuta tilfarida Allah ya gafarta zunubansa ya suturta al'awar ya suturta aibinsa amin amin sai ya ce fala tattakil wa amal bi hadi muhammadin fa kullum muyassarun lima fi sahifati karka mun ce kai dan tijaniya zaka shiga aljanna ba hisabi ba uquba ko da kowane irin zunubi kai karka ji mun faɗi wannan to fala tattakil karka dogara da wannan abu da kaji mun faɗa wa amal bi hadi muhammadin kai aiki da shiriyar annabi abinda annabi ya ce ayi ayi abinda ya ce a bari a bari fa kullum kaga kowane ɗaya daga cikin mu ya sarrum lima fi sahifati ana sauƙaƙe shi ne ga abin da ke cikin takardarsa idan alkhairi ne yawa a cikin takardarsa ya zama aljanna za shi in zunubi ne da sharri yawa a cikin takardarsa wuta to da ka kai kokari abin da ke cikin takardarka ya zama abin da zai kai ka aljanna ne abin da wanda suke tare da kai mala'ikun nan suke ta rubuta a kai tabbatar da cewa dukkan abin da ke ciki aikin alkhairi ne suka rubuta haka shi wata jami'a ce mana mu je mai taɓa na ba wai za alimta zalika idan ka san haka fara tattakil karka dogara ai fala ta turki al'amala karka ce kai ba za ka yi aiki ba na alkhairi don wai aiki ka ji wannan farala wata atamidu ka dogara alama sami ita bisa ga wannan abin da kaji fa innahu min al-makr al-khafi in kai haka to akwai makari wanda yake boyayye al-manhi anhu shar'a wanda shari'a ta hana makarul jin tsoron makarul lahi dinan qala ta'ala fala ya'malu makaral lahi illa al-qawmul khasirun ba masu amincewa wato tanadin Allah da yayi ga wanda ya sabe shi sai mutane tababbu karka da karama daga cikin su وقال صلى الله عليه وسلم كما كتنا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula haqiqa akan samu wani mutum la ya'malu amala amala ahlil janna yakan yi aiki irin aikin ahlil janna shi ma ya budu lin nas ga abin da ya bayyana a mutane komai ayyukan sa na yan aljanna ne wa huwa min ahlil nar amma tun azal sunan sa yana cikin yan wuta wa inna rajula akan samu ko mutum la ya'malu amala ahlil nar shi kuma ayyukan sa duk ayyuka ne na masu wanda suke kai mutum wuta fima ya budu nas amma ga abin da ya bayyana a mutane baya komai in ba saban Allah ba saban Allah ku shi da kai juta shi kuma abin da yake kenan wa huwa min ahlil janna amma tun a asali Allah ya rubuta shi dan aljanna ne karshe zai zo ya aiki wanda zai kai shi aljanna karshe shi kuma wancan zai yi aiki wanda zai kai shi wuta saboda sunansa ya riga ya riga wal iyazu billahi wa fi tahzir ita kaga wannan hadisi akwai tsoratawa min al iktirar kada mutun ya rudu bil a'mal da ayyukan da yake yi wannan yanbaghi lil abdi ya ya kamata gabawa Allah ya takila alaiha kada ya dogara ga ayyukansa da yaga yana yi wala ya kanu ilaiha kada ya karkata zuwa ga aikin da yake yi makhafatan min inqilabil ahwali dan jin tsoro kada reshe ya juye da mujiya inda al-khatimatu mutuwa ta zo lil qadari sabiqi saboda waccan kaddara ta Allah da riga cewa dan wuta ne ko kuma dan aljanna ne wayan bagi lil asiya kamata ga mai saban ubangiji Allah ya kanida kada ya ɗebe kauna Allah ce la taqnatu min rahmatillahi kada ku ɗebe kauna daga rahama Allah wani gairihi Allah yi ƙanniɗahu kuma karkasa wani shi ma ya ɗebe ƙauna daga rahama Allah kai karka ɗebe ƙauna kuma karkasa wani ya ɗebe ƙauna daga rahama Allah ko mai sabansa ka kawo masa rahama Allah da gafara Allah wanda zai dinga ganin dai a shi ma ashe zai samu rahama Allah allati wasi'at kulli shay wanda rahama Allah ta ta wadata ta wadata komai ومن تاب وان يتوب كتاب الله عليه الله نكرب توبته وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الله كما شيك يكرب التوبة غباينسا الآية زوا آية وعمل كرك دوغر كي أيكي من العمل وهو الفعل قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا ذو أتكن جامع الصغير ماذا لا تعملوا في أيكي ولا تتكلوا أما كدوغر دا أيكي دوغي fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauke shi ne ga abin da Allah ya halicce shi a kansa fa zu sa'adati wanda yake ma'abucin arziki ne muyassarun li amali ahli sa'ada za ga an sauƙaƙe masa aikin mutanen masu arziki wa zu shaqawati wanda yake ma'abucin tsiya ne ko muyassarun li amaliha za a sauƙaƙe masa aikin shaqawa din wa fihi ya zo a cikin jami'u sagiri yace zarin nasa kabar mutane ya amaluna sai aikin da suke yi فإن الجنة إذا الجنة مئات درجة تنا درجة دري ما بين كل درجتين تكان ونن درجة دونن كما بين السماء والعرض كما أبن لك تكان سما دكاسا حتري والفردوس إتكو الجنة الفردوس أعلاها تنا سما دكم الجنة الجنة درجة تنا سما درجة وأوسطها إتكو واتو أكاكينتا wa fawqaha arshur rahman al arshin Allah yana sama da jannatul firdausi wa minha daga jannatul firdaus tafjur anharul jannati korama ta ruwan aljanna daga jannatul firdaus yake towa do yake gangarawa zuwa gare su fa idza sa'altumullaha mazalati in ku za ku roki Allah fas'aluhu al firdaus ku ce Allah ya ba ku aljanna firdausi انتهى وفي مسلم يابا اشكي مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله يجي بادروا بالاعمال فتنا kuyi gauga wata fitinoni da ayyuka masu kyau fitina fitina din ka tsina illai kamar wani yankin dare ne almusulmi mai duhu yasbahu ar-rajulu mu'minan za ga mutum ya waye gari yana mu'mini wa yumsika wa kafiran kafin yamma ta ya zama kafiri saboda musibin da suke ta zubowa suke ta faruwa sai yi wani abin da zai fita daga musuluncin gashi ya waye gari musulmi amma zuwa yamma ya yi wani abin da ya fita daga cikin musulunci wai su bihu kafiran akan samu kuma wani shi kuma ya waye gari kafiri a gani ko ya bi udinahu wanda zai zaga ya siyar da addininsa bi ardin min duniya da wani yan kaya na duniya ko kuɗi ko wasu abubuwa wafi ya zo a cikin da wannan littafin jami'an huzaifata kala yace samitu rasulullahi naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya qulu wa ta'arrudu lil fitani ala alqulubi kaga yadda fitinoni suke bujiro wa zukata kal hasiru udan udan kamar tabar mace wanda aka hada ta da a hada nan a hada nan a hada to haka zanuban suke zuwa wannan na bin wannan ma'ana wannan na bin wannan haka fitina suke فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء دزوج يد وانا أبكي كاوا يتو أنيتا تزاك تد إتكما دواني واني كما wato abun wanda yake baki kuma wani fari ne kuma za ka tada ita da baki wa ayyu qalbin ankaraha nukatun fihi nuktatun bayda wadda kuma wani abu kuma shi kuma baki ya samu zuciyar za ka samu kuma wani fari kuma a cikin zuciyar shi ma ya same ta hatta ta mura alal qalbaini har ta wuce zuwa ga waɗannan zukata guda biyu bakar ko farar wata fara ta haɗe ita ko baka ta haɗe ta ala abyada mithlan safa'i za su haɗu bisa ga mafi fari daga safa tsarkaka fala tadurruhu fitnatun tuma irin wannan fitina ba za ta cuce shi ma lamatu samawati wal ard mutakar sama da ƙasa na nan wal akharu wata zuciya kuma aswada mibradan zaka tadda ita kamar baka ce kamar jauhar ya kalkuzi kamar wato irin tambulan na karan wanda na kwalba wanda an waje zai fashe a madhaya wanda yake abin jefarwa tambulan na karan wanda aka jefar kagan aka jefar da shi ai fashewa zai ko la ya arabu ma'arufan wala yankiru munkar shi irin wannan mai wannan zuciyar in an yi abu na kirki bai sani ba abin da yake kuma mara kyau kuma ba zai ce a a mara kyau ne ba illa ma ma ushirba min hawa sai abin da aka aka shayar da zuciyar san zuciyar shi da shi abu mai kyau ba zai ce mai kyau ne ba mara kyau kuma ba zai ce ba mara kyau bane unzuru ce ka duba cikin wannan littafi wa fi thiqa al'uhud wal mawasiq yace uhida alaina al'uhud an rike alƙawari gare mu an nukusira min al'amali salihah mu dinga yawaita ayyukan alkhairi ubudiyata lillahi ta'ala dan bautar Allah min gairi ittikali amma kada mu dinga dogara alaiha ga aikin da muke dun Allah in ba da Allah ba mu dogara da Allah kar mu dogara da aikin da muke qala sallallahu alaihi wasallam zalla ce la yadkhulu ahadun aljannata ba wanda zai shiga aljanna bi amalihi wai dan aikin sa yake yi mai kyau qalu sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ya manzo Allah ba za ka shiga aljanna da aikin ka da kake yi ba qala sai ce wala ana eh ko ni ba aiki na zai shigar da ni ba illa an ya tagammadani Allah bi rahmatihi kurun sai dai Allah ya lullube ni da rahmarsa wa hadhihi wannan tariqatu salafi salih radiyallahu anhu ita ce hanyar margaya mutanen kirki Allah ya dada su ko da yaushe su ba su ganin aikin su kawai dai Allah shine majin gidan su wakana sayyidi ali al-hawasi yaqulu sayyidi ali al-hawasi ya zama yana cewa akthiru min al-a'mali ku dinga yawaita ayyuka as-saliha na kirki juhdakum iyaka kokarin ku fala allaha mai yuwa la yatahassalu minha kulluha fi hadha zamani mai yuwa duk ayyuka na alkhairi da za ku yi a wannan zamani ba zai kai mai idara adal salatu wahidati min salawati salafi salihin ba zai kai gwargwadon ladan sallar mutum ɗaya daga sallolin mutanen kirki marigaya ba amma dai ku taiwai ta ayyuka ku taiwai abin da za ku na alkhairi ba zai kai ladan sallah ɗaya ta mutanen kirki ba da suka gabata qultu malam sai ce nace وقد ذهب طائفة من العولياء وسجماعة لقولي يسمون الملامتية wanda ake ce musu malamitiya akwai ɗariƙa malamitiya ya ce su sun tafi ilar taƙalili minan na wafili wai su ba sa yawaita nafuloli kaɗan suke nafulolin kaɗan suke wai haufan don tsoron anya haƙura alabalihin don kan ma wani abu ya zo a zuciyarsu an na misalahun cewa wai irinsu layi azibullahu Allah ba zai azabtar da su ba saboda sun shagala da aikata nafula fa'alul fada'ila fara'ida kawai abinda suke suna aikata farallai wa zalu alama kullifu suka ƙara bisa ga abin da aka dora musu na wajibi faqtasaru sai suka takaitu ala fi'il wajibati ba sa ma aikata abin da yake wajibi wa muakkadati sunan da sunnoni wanda suke masu ƙarfi wa ula'i yace wa'annan afradun wasu ɗaiɗaiku ne la yuqtada bihum ba akwai da irinsu sadaka a kula da nafila nafilfili wani sallimu lahum halahum mu miƙa mu bar musu halinsu wa sha'arun dini alama ta addini qa'imun bi ghayrihim tsaye take da wani su fa alam zalika ka san wannan sadaka ta yawaita nafiloli da maza la yana cewa ma za la abdi ya taqarrabu ila ibn wafil khair حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها haka maza Allah ce bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci da ni da na fulfuli na alkhairi har in so shi in na so shi sai in zama kagani ko sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama kafarsa ya ce wala in sa'ala ni in ya roƙe ni irin wannan ba la'udi yannahu wallahi zan ba shi abin da ya roƙe ni wala in sa'aza ni in kuma ya nemi tsari na da wani abu la'u'i zannahu wallahi zan tsare shi a gani ko saboda haka na bulbulin alkhairi su ne suke daga su ne suke daga wato suke daga darajojin mutane kaga ita ka su kan shi wannan wurin namu ai nafila ne ko min nawafil khairi mun yi sallah azhar mun yi sallah asuba mun yi wurin mu farillan mu mun yi mun ƙara da nafila mun yi sallar la'asar farillan mu kenan mun ƙara da wurin la'asar nafila kenan mun yi magariban mu mun yi wazifa mun mun sauke farillan mu ta magariba mun ƙara da wazifa nafila ya ta alkhairi haka sauran dukkan zikirai aha yace wa amal bi hadi muhammadin kai aiki da shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khayral hadi fi ayyi shari'a hadihu sallallahu alaihi wasallam ita ce shari'ar annabi da wanda yazo da ita wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce man tamassaka bi sunnati wanda da ya ruku da sunnata inda fasadi ummati lokacin da al'ummar suka baci falahu ajru mi'ati shahidi zai samu ladan shahidi 100 aha wa bil jami'i sagiri to ya zo a cikin jami'in sagiri ce amma ba ado bayan abin da ya gabata wa inna asdaqal hadisi kitabullah zancen da yafi kowanne gaskiya shine qur'ani wa annal wa inna afdal al hadi huda hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallama shiriyar da tafi kowace shiriya ita ce shiriyar annabi abinda annabi ya da shi wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amurra abubuwan da aka fara wa kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da aka fara da shi bayan annabi bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce amma bai ce kowace bid'a kufurun ba hani bai ce kullu bid'atin kufurun ba cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar saboda ka bid'a akwai wanda take kyakkyawa akwai wanda take mummuna ka gani ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah haka annabi ce duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau yana da ladan wannan sunna da ladan wanda ya aikata wannan sunna kaga annabi ya san za a yi wani abu a bayan sa mai kyau a samu lada yace man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah wanda da ya sunnanta wata sunna mummuna zai samu zunubi da zunubin wanda ya aikata wannan kuma sai na umar ya zo ya tara a lokacin azumi mutane an shiga masallaci wannan kowa yana sallarsa shi kaɗai sallar tarawih wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi a kowa ba liman sai zai na umar ya ce ai ku da kun aje liman ɗaya ku da kun aje wanda zai muku limanci ai da ya fi a ce kowa na yin sallarsa shikenan washe gari da zai na umar ya zo sai ya tada sahabbai ku sun sa wani ne musulmanci sai sai na umar ce ni'matul bid'atu hazihi ma dalla da wannan bid'a kaga bid'a ce amma ya ce ni'ma ni'ma kwa min af'alil madh bi'sa min af'alil zam yace ma dalla da wannan bid'a saboda akwai bid'a kyakkyawa akwai bid'a wacce take mummuna bid'a kowa na cikin ta addinin nan namu ce keke da bid'o'i abin da ake ce bid'a shine abin da aka samar da shi bayan annabi ko me wanda aka yi shi bayan annabi bid'a ne to ya danganta idan abin mai kyau ne mu ce masa bid'a mai kyau idan abin mara kyau ne mu ce bid'a mummuna idan abin da zai taimaka wa addinin mu ne mu ce bid'a ne yanzu misali kamar wannan lasifika ne a ga babu lasifika zamanin annabi amma tana taimakawa addini in aka yi kiran sallah na nesa zai je in babu yanzu kan misali mu dauka maka misali a ce wannan miliyoyin da suke taruwa a yi sallah ba da su ya za a yi sallah ta yi ya za a yi liman ya ce Allahu akbar na baya da na baya ba su ji sai a yi ta baranta da masanda liman ya miƙe wani ya zauna sanda wani ya zauna liman ya miƙe haka za a yi ta yin sallar amma kaga bid'a ce babu ita zamanin annabi bid'a ce kyakkyawa dama manzala ya ce inna allaha la yuqawwi hadha ad-din bir rajul al-fajiri Allah yana karfafa wannan addini na musulunci da mutum wanda yake fajiri wanda yayi wannan ba musulmi bane fajiri ne yayi amma Allah ya karfafa ya karfafa addinin musulunci da shi yayi wa addinin musulunci abinda addinin musulunci ya samu daukaka sadaka mutane abinda ba sa so shine bid'a abinda kuma suke so shine ba bid'a ba amma kowa yana cikin bid'a kowa na cikin bid'a abubuwa da yawa ga sanin bid'o'i ne wanda suke ake yin su a cikin addini kuma bid'o'i ne kyakkyawa kuma annabi ya ya nuna za a yi abu mai kyau a samu lada za a yi abu mara kyau ba za a samu lada ba an gane ko sau da haka mutane su yi wa sai adalci a cikin maganarsu kana cikin bid'a tsundum kai kana ce wani dan bid'a kai na kai na cikin bid'a ka duk sitar da ka samu annabi bai sa ta ba annabi bai sa hula ba annabi bai sa wando ba kana annabi bai sa babban riga ba bid'a ce kake ciki kuma kana kira musu yan bid'a to in ka ce duk abin da annabi bai bid'a ne kafirci ne to kai ma kana cikin da amma dai annabi cewa kullu bid'atin dalala ba cewa kullu bid'atin kufrun ba saboda ya san akwai bid'o'in da za su zo masu kyau saboda ka sauƙawa mutane amma su mai faɗa in ya faɗa haka su wanda suke malamai sun san ƙarya yake ba haka bane a ta kuma sa'atu ba ghadatan yace duniya alƙiyama za ta zo muku fa ba tare da shiri ba bu'istu mazala ta an aiko ni ana wasa'atu hakaza ya hada yatsansa guda biyu tsakanina da zuwan kiyama kamar haka ne kamar wannan yatsun da wannan yatsun kusa ya kitara bata sa'atu wan shaqqal qamar da aka sauka da manzo Allah wannan aya اقتربت الساعة وانشق القمر سيما ذا الله يمي يضعي اقترب ساعة تازوها وطا يقاقي سيمي يضعي أها سبحتكم الساعة ومس ومس ومستكم ياما ذا سيزوها مكو دسابي ذا سيزوها مكو دهما ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni ne mafi cancanta da kowane mu'mini da kansa man taraka malan wanda ya bar wata dukiya fa li ahlihi iyalinsa ya barwa wa man taraka daynan aw da'an fa ilayya wa alayya wanda ya bar wani kuma wato wani bashi na wani abu da bai yi ba na alkhairi ne ko kuma wani abu da ya tozarta bai ba fa ilayya wa alayya a zo min da shi a kawo min shi wa ana waliyul mu'minina ni ne mai jibanta dukkan wani mumini wasihi yace ya zo amma ba'alu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wancan Allah shine wancan da yafi kowanne to wa awsaqul ura kalimatu taqwa igiyar da tafi kowace karfi la ilaha illallah wa khairul milali millatu ibrahima addinin annabi ibrahim shine yafi kowanne addini وخير السنن سنة محمد سنة تبقوة هنيا على النبي وأشرف الحديث ذكر الله فنجن لبقوك أمبتن الله وأحسن القصص هذا القرآن لا بارد سكبقوة يبقوة نيشن لا بارد القرآن يبرش لا بارد القرآن يبرش وخير الأمور عوازمها ما في في جمع الأمر وندسك ما عظم مهم وشر الأمور محدثاتها شر الأمر وندك فارد سوء وأحسن الحدي حدي الأنبياء مفيفيتين شريعة شريعة النبوة وأشرف الموت قتل الشهداء متوى تفقوة أتي أن كشي كشهدي وعمل أما الضلالة بعد الهدى مكان تفقوة بتا إتتي واتو شريعة بتا باين شريعة عند بتا بتا تسمي شباين دا يا شريعي تبا مكان تتبونا وخير العلم ما نفع علم اللي مكون mai amfani ghairul hadi mattubi' shirye da tafi kowace ita ce wata aka ba annabi wa sharrul ama amal qalbi makanta da tafi kowace makancewar zuciya wal yadul ulya khairun min al subula hannun sama ya fi na ƙasa ma'ana mai bayarwa ya fi wanda ake bawa an fi so ka je ka zama ka nema ka zama kai ne da ka bayar ka zama kai ne wanda za a dinga ba wa ma qalla wa kafa khairun ma kasara kasura wa alha maganar da aka yi ta kaɗan ta wadatar ta fi wanda aka yi da yawa ta mantar da kuma duk abubuwan da aka yi a yi kaɗan wanda za a fahimta wa sharrul ma'azirati hina ya hadurul mawutu Allah ya kiyaye mu sharrun uzuri lokacin da mutuwa ta zo mutuwa ta zo maka kuma ba wani uzuri da zaka kaba an gama to babu sharrun uzurin da yafi kowanne sharri lokacin da aka ce kuma ga mutuwa ta zo to kuma uzuri an an baka da wani uzuri kuma uzurin ka kare wa sharrun namati yawmul qiyama nadama da tafi kowace ranar alqiyama ka gama zagin bayan Allah ka je alqiyama kuma ka ga yadda bayan Allah suke to nan zaka yi nadama wa minan nasi man la yati salata illa duburan daga cikin mutane da kuma ba sa zuwa ba sa zuwa wajen sallah sai daga sai baya baya sai daga baya ba za su zo cikin lokaci ba wa minhum man la yadhkuru la ilaha hajaran akwai wanda ba sa ba ambatan Allah sai haja sai kauracewa kurum وأعظم الخطايا اللسان الكذوب كسكرا ليبكو نجرما حرشا حرشا وليك مي حرشا يو قريا وخير الزاد التقوى ببن وزري توران الله ورأس الحكمة مخافة الله توشن حكمة توران الله وخير ما وقر في القلوب اليقين في أيام أبن ليتبت أزوجها سكن كنشيوا والارتياب كفر ko kwanto kafirci ne wanne ya hatu min amalin jahiliyyati kuka yana daga cikin ayyukan jahilai an mutu a ita kuka walgululu walgululu min da fi jahannama gululi kuwa yana daga cikin wato ku dawi irin kuka da na jahannama take taruru taruru in abu za ka yana wi wi wi na ban to shine dawi wal kanzu kaga dukiya da kaje ganin takayyun minan nari wato wani wani wato dutsen guga ne na wuta shi za wanda Allah ya ba kuɗi bai kudin zaka ba za a narka wannan kudin a lullika masa a jiki a ranar alkiyama haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka boye kuka ki fitar da zaka a narka a lullika masa a jiki wa shi'ru min mazamir min mazamir iblis waqa tana daga cikin kayan kida na iblis amma karka ce ba ba ko kowace waka ba wa sharrul ma'akil malul yatimi duk abin da za a ci wanda ya fi kowane sharrin cin dukiyar maraya wasa'idu man wa'aza bi ghairihi mai arziki shine wanda ya wa'aztu da waninsa abin da ya samu waninka ya aikata wani abu ya zazzagi bayan Allah ya kakkafa ta bayan Allah ya zo mutuwa aka rufe masa kofa ba mai zuwa wurin sa to daga nan mai irin aikin sa ya kamata ya wa'azi ya wa'aztu washaqiyu man shaqiya fi badani ummihi wal yazbillah wanda yafi kowa tsiya shine wanda tun yana cikin mahaifiyarsa shaqiyi ne saboda manzo Allah ya ce kowannen ku yujma'u khalquhu fi fi badani ummi ana tara halitta kowa a cikin uwarsa tun anan za a rubuta ajalin sa sanda zai mutu arzikin sa abin da zai ci dan aljanna ne za a rubuta dan wuta ne za a rubuta wanda aka rubuta tun yana cikin uwarsa to babu wanda ya bi shi tsaya ba tsaye da ta wannan wal iyad billahi wayanda ma yasira duk ila mawdi arba'ati zira'in kutuna fa wannan ku zai je fa inda za a aji shi kamar kamun hudu ne kabari kenan wal amru bi akhirih lamari dai karshen sa shi ake dubawa wa milakul amri khawatimuhu amal karshen dai aiki karshen sa karshen aiki innal aqibata lil muttaqin wa sharru ru'ya wa sharru riwaya riwayal kadhibi wato sharrin dukkan ruwayoyi a ruwaya ta ƙarya wa kullu ma huwa atin qaribun duk abin da aka ce gashi nan zuwa to kusan fa kusa yake wasa babul muslimi zagin musulmi fusuqun kafir fasikanci ne wa qitalul mu'min yaqi da kafiri ko kufurun kafirci ne duk wannan fa magana annabi ce wa akalu lahani cin naman musulmi ko min ma'asiyatillahi yana daga cikin sabon Allah ba za ka ci naman sa ka dinga yi da shi bayan bayan shine cin naman sa ayuhibbu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maitan fakarihtumu yanzu ɗayan ku yana so ya ci naman ɗayan waninsa ɗan uwansa ba kun ki ba za ba ku so ku ci naman ƴan uwanku to in kai ma kai da ɗan uwanka bayan bayan to kamar ka ci naman sa ne saboda haka cin naman wato mutum yana daga cikin saban Allah wa hurmatu malihi ka hurmati damihi kamar yadda ka san dukiyar dan uwanka ta haramta in ba da ya saba haƙƙin Allah ba to haka ma jininsa ya haramta ومن يتعال على الله يكذبه wanda ya dau ya nuna daukaka ya ta'ala ala Allah yana daukaka ga Allah to yukazzibuhu Allah karyata shi zai ya ta'ala ala Allah ya dinga neman wato daukaka ومن يغفر يغفر الله له wanda ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta masa wa man ya'fu wanda aka masa abu ya yafi ya'fu Allah an Allah zai yafi masa ومن يكذب الغيظ wanda aka bata masa rai ya boye fushin yu'ajjiruhu Allah Allah zai bashi lada ومن يصبر على الرزية wanda da yayi hakuri bisa ga kaskanci yu'awiduhu Allah na talauci ko na wani abu da abu ne na kaskanci Allah ya hada ka da shi kai hakuri to Allah zai musanya maka ومن يتبع السمعة wanda ya kullum ya zauna nan ya ji me aka ce da aka yi magana akan wasu wani ya can ya zauna yana jin abin da ake ana yi da wasu ya je can ya zauna ana yi da wasu wanda ya zama aikinsa kenan yusmi'ullahu bihi shi ma Allah sai ya sa shi ma ita da inda aka zauna a dinga maganarsa wa man yasbir wanda ko ya haƙuri yudha'ifu Allah lahu Allah zai ninka masa wa man ya'si Allah wanda ya saba Allah yu'azzibu Allah zai masa azaba Allahumma ghfirli ma la Allah gafarta min wali ummati ga al'ummata annabi ya ce gafarta min da al'ummata اللهم اغفر لي ولأمتي الله كغفرتا من ندى الأمة أستغفر الله لي ولكم الله يجعلنا نعمه غفر الله دني دكو انتهى فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح
لا أغرق أنا خاطرين حق حق هذه لا صلاة المستقيم ولا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم منطقة منطقة 30